الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah fiyayyen wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan al'umma ita ce wasiyar tsoron Allah Allah ka azurta mu da jin tsoronka ya ku bayan Allah babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'antawa wannan al'umma wani irin shari'a waɗansu irin dokoki da kuma kawo musu abin da zai zamanto ya taimaka wa rayuwarsu ya kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin shari'o'i da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wannan al'umma akwai mafi sauƙin aiki a cikinsu akwai wanda daga ciki duk wanda ya riƙe ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah bayan kiyaye tauhidi kaɗaitaka na Allah subhanahu wata'ala babu wani abu mafi sauƙi da in ka riƙe za ka koma zuwa ga Allah cikin kwanciyar hankali da girmamawa da ainihin wato samun babban rabo aiki ne da Allah maɗaukakin sarki ke ba da mafi girman lada har ma manzo Allah ya ce wanda ya tsaye da wannan aiki ya tsayar da addininsa da shi ake gane musulmi a duk lokacin da ka gamu da shi kuma duk wanda ya tozarta wannan aiki kamar ya rusa tafarkin da yake bi na addinin musulunci shine hujja babba wurin nuna alamar imani shine alama na tsayawa akan hanya miƙaƙiya ta Allah subhanahu wa ta'ala shine farkon abin da Allah ya wajabta wa wannan al'umma na ibada a fili wanda duk aka ganshi yana aikatawa musulmi ne baka tambaya wanda duk ya tozarta wannan aikin ba musulmi bane ba sai ka tambaya ba shine farkon abin da za a yi wa kowane bawa hisabi a ran tashi alkiyama a farkon ayyuka banda hisabi akan ainihin wato jini abubuwa na ibada abinda Allah zai fara tambaya a kai shine sallah abinda za a fara yau bayan Allah hisabi na hakkoki da ke tsakaninsu shine hakki na jini hakkoki na Allah na farko abinda Allah zai fara tambaya sallah abinda Allah zai fara yin hukunci tsakanin mutane ya zama baka ɗauki hakkin wani ka zubar da jininsa ba domin idan ka zubar da jinin ɗan uwanka ka kashe shi babu dalili to ba ka iya zuwa gaban Allah ka ce kana tuba kana neman gafara hasali ma shi zai jawo ka har zuwa ga al'arshi na Allah ya ce Allah ya Allah tambayi wannan bawan Allah me na yi mishi ya kashe ni babu tashin hankali kamar musulmi ya zama sanadiyan zubar da jinin musulmi dan uwansa shi yasa manzon Allah ya kalli ɗakin Kaba yace ɗakin Kaba na da daraja ɗakin Kaba na da martaba amma jinin mu'mini ya fi ɗakin ƙaba daraja a wurin Allah shi yasa duk wanda Allah ya bashi jagorancin al'umma babu yadda za a iya ce ka wadatar da su gaba ɗaya ka ba su arziki ba ka iya wadata kowa wurin ba da arziki ba ka iya biya wa kowa bukatarsa amma ka zama sanadiyan ba su kwanciyar hankali da samun aminci cewa za su iya neman arziki za su iya rayuwa za su iya kaiwa da kawowa ba tare da sun samu wani tashin hankali na wani barazana ba kenan zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala da lumana jagorancinsa na wurin wanda Allah ya azawa jagoran al'umma Allah zai tambaye shi jinin al'umma Allah zai tambaye shi yaya suka gudanar da addini yaya kare musu dukiya yaya ba su kwanciyar hankali wurin samun aminci Allah zai tambayi jagora kan wannan shi yasa mu kuma hakki ne akan mu duk wanda Allah ya ɗaura mishi shi zai jagorance mu kamar mun tattara amanar addininmu amanar rayuwarmu amanar dukiyarmu amanar ƙwaƙwalwarmu amanar mutuncinmu mun ce yanzu kai ne za ka riƙe mana wannan don haka sai wanda muka ce shi ne zai jagorance mu kan wannan to la'antansa ko magana mummuna a kansa bai taso a wurinmu ba domin da zaran ya lalace ya zamanto ba mutumin kirki ba da addininmu da rayuwarmu da mutuncinmu da dukiyarmu ya shiga cikin hatsari kenan ko bai nemi mu mishi addu'a ba ya zama wajibi ne mu mishi addu'a domin Allah ya kubutar da mu ga barin sharrinsa Allah ya shiryar da shi ya zamanto mutumin kirki Allah ka tausaya mana kare ya cutar da mu duk wanda ya shugabance ku kuna da hakki ya zama wajibi ku ringa irin wannan addu'a ya Allah kai ka shugabantar da shi a kanmu ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ya Allah muna roƙonka ka shiryar mana da shi ya zamanto mutumin kirki ka sanya zuciyarsa ya zamanto mai tausayi ya tausaya mana shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal aka tambaye shi da a ce Allah madaukakin sarki zai karɓi addu'arka cikin addu'o'inka masu yawa ƙwara ɗaya za a karɓa yace wallahi ba zan yi wa kaina kowane irin addu'a ba sai in yi addu'a ga shugabana in ce ya Allah ka shiryar da wanda ka ba shi shugabanci a kaina domin idan ya ya zamanto mutumin kirki aminal bilad wal ibad ƙasa za ta zauna lafiya al'umma su zauna lafiya ya ku bayan Allah akwai hikima mai yawa wurin yawaita yi wa shugabanni addu'a na Allah maɗaukaki shi musu jagora akwai hikima mai yawa ba sai an kai ba kenan Allah na karɓan addu'a a lokutan addu'a kuma ƙarin bayani a lokacin da ka tsaya kana yi wa shugabanka addu'a shugabanka na addini shugabanka na ƙasa shugabanka na yanki shugabanka na zaman lafiya inda kake a yayin da ka ɗaga hannu bai san kana mishi addu'a ba bai baka komai ba sai kai kuma Allah ya wakilta mala'iku su ce abin da kake nema wanda bai sa ka mishi addu'a ba walaka bi mithlihi kai ma Allah ya biya maka bukatarka kenan kai ma ka ci riba saboda ka yaku bayin Allah farkon abin da Allah zai fara tambayan bayi a yinin alkiyama na hakkoki shine hakkoki ne amma abinda Allah zai fara tambaya a cikin hakkoki na ibada shine sallah idan sallah yayi kyau sauran ayyukan ka ba a binciken su sai a ce an karba idan sallah ya ɓaci sauran ayyuka gaba ɗaya sun lalace amma wannan fa yana faruwa ne ga wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya baya shirka shi yasa qur'ani yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake fatan gamuwa da Allah lafiya wallahi kare ya shirka Allah baya gafara baya yafewa ga duk wanda yayi shirka da shi kai ma ba za ka gafarta ba kai ma ba za ka yafe ba in aka maka shirka saboda haka shirka wani abu ne da Allah madaukakin sarki baya so dan adam shi ma baya son shirka wani cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mutumin Madina yana da yawan kishi sabai har kishinsa na ba su mamaki shi saboda kishi bai taba auren mace ba zawara ba duk matan da wani ya aura baya sha'awan komai kyanta ya aure ta saboda baya son ya zama ya hada wani abu na kishi tare da wani dan adam kamar shi sabai suna mamakinsa sai manzo Allah yake kuna mamakin kishin wane suka ce wallahi mamaki muke yi sai annabi ya ce wallahi na fi shi kishi ni da kuke kallo na fi shi kishi ma'ana manzo Allah ya fi shi kishi sai manzo Allah ya ce to Allah mahaliccin mu kuma ya fi ni kishi saboda haka Allah baya so baya gafara baya kallo na rahama ga duk wanda ya mutu ya koma ga Allah yana shirka da Allah shi yasa babban hatsari ne idan mutum ya damfare ka damfara na addini babu cuta da ya zama ba za ka yafe ba kuma a lokacin da yafewan da ba za ka yi ba ya zama ya zama late kamar yadda bature ce is too late to cry when the head is cut off yaushe za ka yi kuka ba an sa da kanka yaushe za ka ce Allah ya isa yaushe za ka ce wani ya cuce ni in aka waye gari a gaban Allah da ran tashin kiyama duk wanda ya raba ka da Allah ya raba ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa maka bautarsa da ƙaunarsa fiye da son Allah fiye da son manzon Allah ya sa kana iya rantsuwa da shi yasa kana iya jin tsoron sa fiye da tsoron Allah yasa in bukatar ka ya taso baka iya gaya wa Allah sai ka kawo bukatar duk abin da ya gaya ma ko da ya saba wa Allah ne zaka runguma yasa zaka je kabarin sa ka sunkuya kana mishi sujada kana roƙon sa ya biya maka bukata alhalin ga mai biyan bukata shine Allah wallahi kullum nakan buga wani misali na yi tafiya na je ƙasar Pakistan na bar Islamabad zuwa Lahore kan hanyar wani gari da ake ce gujurwala direban da ke tuka mu sai na ga dogon mata sun fi dubu da baƙaƙen kaya hijab mafi yawan su musulmai ne sai na ce me yake faruwa nan sai ce ai wani ne yake wannan wuri kabarinsa duk matan da bata haihu ba in ta zo wurinsa ta roƙe shi sai ya bata haihuwa musulmai ne sai na ce mishi to yanzu shi ke ba da haihuwa ba Allah ba sai kuma jikinsa ya mutu kenan har musulmi ya lalace ya manta da Allah shi ke ba da haihuwa ya habu liman ya sha'u inatha wa ya habu liman ya sha'u zukura aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yakan ba wani ƴaƴa mata zalla wani Allah ya bashi ƴaƴa maza zalla wani Allah ya hada mishi maza da mata wani Allah ya bar shi bai taɓa haihuwa ba wa yake wannan Allah in za ku roƙa wa za ku roƙa Allah to idan ka je kabarin wani ka faɗi kana roƙonsa ya waliyuwa ne ka biya min bukata ka yaya min bakin ciki ka cire min damuwa wallahi ko kabarin manzon Allah ka je ka yi wa Allah shirka dube da ake son manzon Allah dube da ake amma idan ka zo kabarin manzon Allah mai annabi ya ce ka ce assalamu alayka ya rasulullah cikin nutsuwa da sallama ba ka tsayuwa a gaban kabarin manzon Allah irin tsayuwar sallah ba ka cewa ya annabi ya rasulullah wane yana gaba da ni ya manzon Allah ka shiga tsakanin da wane kiran kaman ka ɗauko matsayin annabi ka ba shi matsayin Allah annabi ma in ya tashi ga Allah yake kai bukatarsa to in baka je wurin manzon Allah ba don neman wani ka je wurin wani a kabarinsa da ya mutu kuma kana roƙon ya biya maka bukata don Allah ina matsayin Allah kan ka position na Allah ka ba wannan na Allah kayi wa Allah tawaye shine ma'anan shirka da Allah zaka faɗi kana cikin tashin hankali da damuwa maimakon ka kira Allah ya baka agaji sai ka kira sunan wani kenan ka ɗauki aikin Allah ka ba wani Allah baya yafi irin wannan wanda duk kai mishi wannan in kun tashi gaban Allah ran tashin kiyama sai ka gane cewa a sai ya tuce ka to ko da kayi nadama lokacin nadaman ba amfani tsakaninka da shi a wannan lokaci sai tsinuwa ya tsine maka ka tsine mishi ka bauta mishi kenan ka bar bautan Allah dole ne a rika karantar da al'umma irin wannan su san wane ne Allah akwai abin da Allah ba zai gafarta ba ko ka kwana kana kalmar shahada kana sallah kana azumi kana zakka in dai ka kana yawa Allah wannan shirka in ka tashi gaban Allah shine Qur'ani ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman Allah baya gafara in ka mutu kana shirka amma ka mutu kana saba wa Allah kai mazinaci ne kai mai shan giya ne kai mai zalunci ne kai mai kaza muddin kana sallah al'amarinka na ga Allah in ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama al'amarin shi ya san me zai da kai shi yasa da annabi ya ce duk wanda baya shirka da Allah zai shiga aljanna Abu Zar ya ce ya Rasulullah wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya sata manzo Allah ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata in dai ba shirka yake da Allah ba zai shiga aljanna kenan yana cikin mashi'a ta ubangiji Allah ya ga dama ya yafe mashi amma wanda ka dukiya ya tuce ka ya ci mutuncinka ya shiga social media da muke yau da ta zamanto wani annoba haka kawai ya kafa speaker ya rika cin mutuncinka yana zaginka yana lalata ka yana maka wani sharri ya gaya wa duniya duk in cin mutuncin da zai maka sai ya maka sai ya zo gaba Allah ya ce ya Allah na tuba abinda na yi wani sai Allah ya ce a ba ni kai wa laifin ba wanda kai wa laifin shine dan uwanka wani sai manzo Allah ya ce ina muku togaciya ku ji tsoron taɗewa gaban Allah ran tashin kiyama wanda za a yi wa warwasu kun san wasoso hausawa sukan ce wasoso in an kawo abinci an zo da masu jin yunwa ya kaga wannan na ɗiba cikin sauri sai manzo Allah ya ce a cikin al'ummata akwai wanda za a yi wa wasoson ladansa gaban Allah ran tashin kiyama bai shirka da Allah ba amma bar ku ji sakamakonsa ya yi azumi ya yi zakka ya yi aikin hajji ya yi komai mai kyau amma sai a samu cikin ayyuka sannan gaba ɗaya ya zalunci wane ya ci mutuncin wane ya ɓata wane ya ci dukiyar wane kuma ƙur'ani ya ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ran da dukiya da yaya ba su amfani sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya wanda ka cuta dukiya to in ka zo sai a ɗauki sallah sai a biya shi da shi azumin ka a biya zakan ka a biya sai a haɗa aikin ka na lada gaba ɗaya an raba wa kowa ka zo da aiki mai kyau yanzu aikin an raba wa jama'a sai wani ma ya zo ce ya Allah ina bin sa bashi sai a duba a gani bai da komai sai a ce to ai ba abin biya sai ce to ya Allah ai ina da zunubi sai a ɗebo zunubi a biya bashi da shi a kawo maka zunubi a kawo maka zunubi yanzu ka waye gari ka raba ayyukan ibada na lada zuwa ga mutanen da suke bin ka bashi ka tashi a gaban Allah ran tashin kiyama baka da lada ko daya me za a yi da kai sai wuta da ka zo da aikin ibada amma ka raba mutane amma duk da haka da sauki ga wannan bawan Allah in ya shiga wutan ba za a ce har abada ba domin baya shirka da Allah ya biya bashi akwai ran da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo kansa a fidda shi saboda haka ku gane cewa amma mai shirka da Allah ba ran da wani ceto zai zo mishi har abadan abada wanda ke cewa Allah ɗayan uku ne yana daidai da shi domin shi ma shirka da Allah ya shi yasa Allah ya ce masu cewa Allah na da ɗa afala yatubuna ila Allah ba za su tuba ga Allah ba masu shirka masu cewa Isa dan Allah ne ba su ce uzairu dan Allah ne afala ya tubu na ilallah ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa'anda suka kama muminai masu imani suka ainihin wato kona su sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannam suna da azabar wutar jahannam kenan Allah yake sun sai ba su tuba ba kenan da mai cewa Allah uku ne in ya tuba kafin ya mutu sai Allah ya gafarta mishi kullu ladina kafaru in yatahu yughfar lahum ma qad salama in sun tuba za a gafarta musu haka nan duk wanda ke yin shirka in ya tuba kafin numfashinsa ya ƙare kafin ya koma zuwa ga Allah in ya tuba Allah sai ya gafarta mishi amma ranar mutuwarsa sai ya ga mutuwa kirkiri ce ya Allah na tuba sai Allah ce no it's too late to cry irin tuban fir'auna sai da ya shiga ruwa ya tabbatar da mutu sai ya ce yau na tuba na koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah sallah shine farkon abin da Allah madaukakin sarki zai yi hisabi ga bayinsa a yanin alkiyama ran tashin kiyama da Allah zai faranta mana sallah bai farlanta shi ta hanyar turo mala'ika jibrilu ba duk abin da Allah yake bayarwa duk abin da Allah yake farlantawa yakan turo mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma ran da Allah zai farlanta ya wajabta wa wannan al'umma yin sallah sai Allah ya ce wa mala'ika jibrilu ga yawa bawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo min da shi aka zo da shi ya yi isra'i sannan ya je ya yi mi'iraji ya je sama ta ɗaya tare da mala'ika jibril in sun zo sai an yi sallama a tambaya wane ne sai ce jibril kai da waye ce ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutanen da ke sama ta ɗaya suke har an aiko shi har an aiko shi ma'ana suna da labari ƙarshen zamani za a aiko annabin ƙarshe manzon ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ya zo shine alaman tashin kiyama sai ce an aiko shi daga nan su shiga suka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta biyar ta shida har ta bakwai sai da suka je sidratul muntaha magariyar tikewa mala'ika jibril da ce to ni iyaka na nan manzon Allah ya sake wucewa har sai da ya je gana da Allah subhanahu wataala yayin da Allah madaukakin sarki ya gana da manzon Allah ganawar Allah kaɗai ya san irin ganawan manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya san irin ganawa da yawa Allah amma da ya dawo an tambaye shi kaga Allah ya ce ya zan yi in gan shi ido baya iya ganin Allah a rayuwar duniya saboda za su yi dubi zuwa ga Allah annabi Musa ya so ya ga Allah saboda ya ji daɗin maganar Allah yana magana da Allah sai ce rabbi arini anzur ilayk ya Allah ina son ganka sai Allah ce lan tarani ba za ka gani ba ya Musa a duniya ba mai gani na in kana so ka tabbatar da haka dubi wannan dutse in dutsen ya tsaya a matsayinsa da sanu za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa lokacin da zatin Allah ya sauka kan dutsen sai gashi ya rugudugu da annabi Musa ya faɗi ya suma da ya barka ya dawo cikin hankalinsa ya ce na yi imani ya Allah babu wani irin riganka amma ana samun cikin musulmi mai cewa ya ga Allah akwai hatsarin da ya kai wannan Aisha matan manzon Allah ta ce duk wanda ya ce annabi Muhammad ya ga Allah ya yi wa uban kasin ƙarya manzon Allah bai gan shi ba amma a wannan ganawan Allah ya farlanta mishi sallah so hamsin manzon Allah ya sauko ya sadu da da annabi Musa a sama ta shida ya tambaye shi me aka farlanta maka ya ce an farlanta min da ni da al'umma na sallah so hamsin a rana annabi Musa ce ko ma ka roki Allah ya rage maka don na zauna da bani Isra'ila al'umma ka ba za su iya ba ya koma ya roka a rage aka rage biyar ya dawo an rage an rage biyar yace ko ma ka ne sai da ya rika kaiwa yana komawa tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wataala sai da aka rage sallan annabi Musa ya ce koma yace ina jin kunya kenan an farlanta sallan ba ta hanyar aiko mala'ika Jibrilu ba a'a ta hanyar daga Allah subhanahu wataala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda girman sallah amma manzon Allah bai kama sallan ba da ya dawo bayan an farlanta mishi sai Allah ya ce mala'ika Jibril je ka koya mishi sallah thumma salla sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai mala'ika Jibril ya sallah sai manzon Allah ya sallah sai da aka koya mishi shi yasa wata ran annabi ya hauka minbari kaman wannan ya nuna wa sahabbai irin yadda mala'ika Jibril ya koya mishi sai ya ce ba sauran al'umma sallu kama aitumuni usalli ku yi sallah yadda ku ga nake sallah amma yanzu akwai waɗansu al'umma cikin wannan al'umma tamu da ba su gamsu da abin da annabi ya yi bayani akan sallah ba su sun ce qur'ani kawai suka yarda da shi hadisi ba su yarda da shi ba kenan kamar sun sauke annabi daga matsayin da Allah ya bashi na yawa al'umma fassara amma sun sun yarda su fassara da irin fahimtarsu to tambaye su yanzu ga alqur'ani ya ce ayi sallah sallar juma'a za mu yi ko qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah in an yi kiran sallah ran juma'a ku zo ku ansa zuwa ga ambaton Allah azzikru huna as-sala juma'a ya gaya mana ina aka ce ya zo ya sallar juma'a zikiri aka ce amma zikirin ma'anarsa menene sallah ne to in kai sallar juma'a raka'a nawa kai raka'a biyu alqur'ani ya ambaci raka'a biyu bai ambata ba sallan asubahi raka'a nawa muka yi raka'a biyu alqur'ani ya ambata bai gaya mana ba sallan azhar raka'a nawa raka'a hudu alqur'ani ya ambata bai ambata ba gaya mana in akwai aya da ya ce sallan azhar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku lisha hudu asuba biyu duk alqur'ani babu shi amma cewa Allah yayi ku yi sallah wani semina da muka yi kwanan nan Sheikh Kabiru Gombe gashi da tare da mu yace ba ma wannan ba da Allah ya ce ruku'i ayi ruku'i ba inda Allah ya ce a ɗaukako daga ruku'i a cikin alkur'ani idan ka je kai ruku'i in ka ce sami Allahu liman hamidu ka miƙo sai mu ce kawo mana ayan babu shi ba ma wannan ba in ka tafi sujada qur'ani cewa yayi ku yi sujada kawai in ka je sujada ba inda Allah ya ce a ɗaukako to in ka tsaya cikin sujadan baka ɗaukako ba ya za ka kaida da sallah a sai kwakwalwarka ma na gane maka cewa ka samu tabuwa ka samu matsala saboda haka ayoyin qur'ani da dama Allah ya yi magana akan azumi ya yi magana akan zakka da Allah ya yi magana akan zakka sai ce ku raba wane da wane innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ga sunan sai da Allah ya ambaci wanda za a bawa zakka amma zakkan kuɗi din yaya za a san nisabi sai ya shekara in ya shekara nawa ne nisabin qur'ani bai gaya mana ba dabbobi da shanu da raƙumi da sauran akuyoyi ya za ka fi da zakansu me ne sabinsu ƙur'ani bai gaya mana ba wa ya gaya mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda za a yi kai aikin haji allah ya ce alhajju ashuru ma'lumat aikin haji na watanni sanannu daga arfa ku ambaci Allah a mashirar haram ina ne mashirar haram bai sani ba muzdalifa nan ne manzon Allah ya zo ya tsaya ya ce wa qabtu hahuna wa jam'u kullu ha mawqifun na tsaya a nan muzdalifa duk inda ka tsaya ka tsaya daidai ba ma arfan ma sai da manzon Allah ya ce wa qabtu hahuna wa arfa kullu ha mawqifun na tsaya anan amma duk arba'in da ka tsaya ya zama amma sai annabi ya ce akwai wasu wurare akwai demarcation banda wuri kaza akwai wani wadi uruna manzo Allah ya ce banda wuri duk wannan ba za ka samu ba a cikin alkur'ani sai ka zo sunnan manzon Allah ai an sakarar manzon Allah alkur'ani ne don ya bayyana wa mutane irin yadda za su bauta wa Allah ya ku bayan Allah kada ku ruɗa kanku sallah din nan na cikin manya manyan ayyuka da Allah ya fara aikowa zuwa ga al'umma sai ba manzon Allah kuma yace mai sallah yana ganawa da ubangijinsa in kana sallah kana ganawa da Allah in ka ce alhamdulillah sai Allah ya baka amsa hamidani abdi bawa na ya gode mini in ka ce alhamdulillah rabbil arrahman rahim Allah kai ne mai rahama mai jin kai sai Allah ce athna alayya abdi manzo Allah ya ce Allah ya raba sallah kashi biyu tsakaninsa da bawa rabi na Allah ne rabi naka ne in ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin wannan dun na Allah ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dun na Allah ne daga nan kuma sai ka koma naka ihdinas siratal mustaqim rabi har zuwa karshe me ma'ana na Allah ka ce Allah shi kadai ne abin bauta shi kaɗai kake neman taimakonsa godiya ta tabbata ga Allah ya ce Allah ya ce ka gode mishi ar-rahman rahim kai ne mai rahama bin kai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya jinjina mini in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala abinda ke tsakanin bawa na kenan roki abinda kake so ya kai bawa daga nan sai ka tsaya me zaka roka ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarkin kamar daidaiciya kai kada kake sallah amma sai ka ce ihdina ma'ana sauran ƴan uwanka musulmi duk ka nema musu shirya ƴan uwantaka na musulunci kenan kana sallah kana taya ɗan uwanka siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da nake so hanyar annabawa da mutanen kirki ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba yahudawa wala dallin ba hanyar nasara ba atattun tumaki na gidan bani isra'ila masu bautan Allah bisa jahilci daga nan sai ka ce amin ma'ana istajib du'a ana ya Allah Allah ka amsa mana addu'a kenan in kana sallah ka tattara zuciyarka zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa bawan Allah ana son zuciyar sai tattara zuwa ga Allah ya san me ake faɗa in ana sallah shedan zai zo yi wasa da hankalinka amma in kana sanin abin da ake faɗa zaka tattaro hankalinka zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah masallaci wuri ne da ya kamata mu gane cewa na bautan Allah kuma sallah baya daukan wakilci yanzu dukkanin mu anan waye yake wakiltan wani da bai zo sallah ba yake mishi sallah ko babanka ne bai da lafiya ko mahaifiyarka ce ba za ka wakilce ta wurin sallah ba kowa sai yawa kansa sallah ibada ne da wani baya wakiltan wani amma yanzu in mahaifinka bai da rai kana iya mishi aikin haji in bai yi ba ka wakilce shi irin yadda malam kabiru kun san shi kullum yana da barkwanci wai wani ba misri ya wakilci mahaifiyarsa ya zo ya mata aikin haji sai aka gan shi ya zo ya shiga bayan gidan mata a makka zai zaga ya zaga sai aka ce haram haram ya hajj sai ce a ai inna ma a hujju an ummi ina haikin hajji ne wa uwata saboda haka duk inda mata suke sai in shiga bayan gidan mata ka gani kina sai ana akwai wani ibadan da za a yi wakilta amma wannan ibada na sallah wani baya wakiltan wani in ka ga an wakilce ka to ranar ka mutu sallah ne na janaza a tsaya a kanka a yi maka sallah nan ma babu ruku'i babu sujada kenan ba a ruku'i a yi sujada wa kowa sai wa sai Allah ya ku bayin Allah magana akan sallah annabi Musa alaihi salam ya yi sallah magana akan sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yi sallah ya umuni umuni da yin sallah magana akan sallah annabi Isa alaihi salam ya yi sallah magana akan sallah annabi Isma'il ya yi sallah magana akan sallah annaba da kai annabi Zakariya bai haihu ba ya yi shekara 120 da ya ga Maryam ta haihu ta hanyar samun ɗa ba ta hanyar ainihin wato miji ba kafin ita tukunna ita kanta maryam da aka haife ta mai gidan mai gidansu jagoran ainihin wato mai gidansu malaminsu shine babanta kowa na so ya ɗauki renon maryam sai ya ɗauki renon maryam bayan an yi ƙuri'a in ya zo ya kawo mata abinci sai ya same ta da abincin da ba lokacin ake samun shi ba ya maryam ina ke samun wannan kace daga wurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azuta wanda ya ga ba ba bincike daga nan annabi zakariya yace to ni ma zan iya haihuwa a wannan shekaru da ya tashi neman haihuwan ina ya je wurin boka wurin wani malami a'a sai kama yin sallah yana cikin sallah fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana cikin sallah sai mala'ika ya kira shi albishirinka Allah ya ce za ka haihu sunan ɗan ya haya kafin a yi cikin ɗan kafin Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara taimakonmu shugabanninmu Allah ka musu jagora ka ba su ikon yin adalci ka sanya musu tausayi a cikin zukatansu ya Allah muna roƙonka ka ba mu cikakken zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da kwanciyar hankali da lumana musamman a arewacin Najeriya inda abubuwa suka taɓarɓare ya Allah tattalin arzikin mu Allah ka farfado da shi haka zai samu ne inda mu da ku da shugabannin in mun koma zuwa ga Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah ka sani irin wannan lokaci ne kake kaban tuba Allah mun tuba ka gafarta mana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa damir a'daka a'da ad-din wansur ibadak al-mu'minin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا اللهم امنا واصل ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مدللا دائما الى يوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين